ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره مقدار العظيم وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق عمر فاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن وسطة الباقية لا زالت من الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدام فريد داري على الإطلاق حاتم الحتمين أبو إسحاق على جبرائيل يوس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري مولازي وعديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السند والأمن والستر والكمال والمعرفة والمعجين والتصديق والنضف والرشد والهداية وارضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلفت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى في المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna magana akan ya kututul haƙaƙ abinda manzala ya yi shifta wa sai na shi ahmadu tijjani shi kuma imlayi muna fassarar ya kututa haƙaƙi fiye ga haƙiƙatar bin tarihi haƙiƙatar muhammadiyya ne zamanmu na 238 mun yi magana akan duk wani halitta kaf ma zahara min hawa ma baɗan ko ka tafi da shi akan abu guda biyu bainal sakitol jamidi ko sakitol mutareku in an ce halitta asuwar wanda ya ɗauke shi suran da bimana wa min barkatiya shubhatis suwari shubhatis suwari da muka yi magana da kuma anata bi ibali tariki wa taskini bi ibali tariki wa taskini to wayannan gabaki daya shubhatis suwar sun ɗauki abu ne wanda ya fito daga surar da take da alama ta bishiya da rassa bi ma'ana asalu yadda abin da ya fito daga ciki alama ta bishiya da rassa bishiyar ita ce suwar ɗin rassan su ne mutahariku wasakinu mutaharikun shi ne mala'ika halittar mala'iku halittar rahanai halittar jinnu halittar shayadinu halittar mutane halittar dawabu halittar wainan mutaharikai ne halittan jamidu da halittan ɗaba'i'u to wayannan gabaki ɗaya halittan da ubangiji ya yi a duniya kaf gabaki ɗaya halitta takwas ne duk wani abu ya fito ne ta jikin wayannan to wannan halittar asalinsa tohonsa da komi ya samu min hadar min barakati shubhatu suwar ne a suwar dinnan shi ne sai na rasulullahi wajalta ha ƙaunu kasanya ta fi ihadatin izzi cikin kewayi wannan na buwaya menene nurul kamili ake nufi ja'altuha as-suru wannan suwar ne shine an-nuru wannan nurun ne shine nurul kamil wannan duk abubuwan da ake gama zaka ga kowane in aka zo ya yayyanke kowane na maka ta'abirinsa amma duk halaran na sayyidina rasulullahi ne shi yasa jawahirul ma'ani take da wuyan fahimta tana da wuyan fahimta a wajen jamidai saboda ba su yi karatunta ba a wajen wa'inda aka nuna musu sun ɗauke ta a fasarar larabci saboda suna ganin sun iya larabci babu mutumin da ya iya larabci don yana lauya ya zamo yana turanci a matsayin laiwa ya zamo turancin ɓangaren doktor iri ɗaya ne terminology daban ne in kuma an ce dole sai ya zamo ɗaya saboda mai jin turanci ya ji turanci ya fahimci turanci to ko shi ne taɓa sama don ya zo wani gurin almajiri ne dole haka zai dawo in bai dawo ba sai dai mutu da jahilcinsa ta haka a sufanci yuridu biha as-sura abinda ake nufi da ita ihadatul izzi jaltaha ka sanya ta ya ubangiji fi ihadatul izzi a kewayen nan na buwaya yuridu biya as-suratul lati halaqaha abinda ake nufi suran da ubangiji ya halicce ta min nurihil kamili daga hasken sannan alkamil wajalta kasanya ta fi ihadatul izzi izzati kasanya ta cikin kewayiwa na buwaya yuridu annahu ja'alaha Allah ya sanya wannan nurul kamil din ko suwar na nuruhu alkamil kasanya ta fi gayatul mani cikin isa matuƙa na hani wal ihtijabi kuma akan ta hijabi ba la yudrak ba riskanta min asu annahu la yasil ila famiha ba za ka fahimce ta ba la yasilu ila famiha wa ma'rifatiha ba za ka nemi sanin ta ba ko kaje ba za ka sani ba wa ma'rifatiya gairiha sai aini ita da kanta muhammadun lami ya arifu gaira ilahahu min jami'il makhluqati daga dukkan halittu baki daya ba wanda zai idrakin wannan menene a wannan gurin jami'il makhluqati fayyalati ita jabat ita ce wanda ta aka tsare ta fi suradakatul izzi a cikin suradika na buwaya wal jalali da jalala fala matamawun lihadin babu wanda yake da kwaɗayi fifaniha ya fahimci me yake gurin fadalan an nailiha balle ya same ta warwaita ha balle kuma ya ganta amma tana nan ko ba ta nan in ka ce don me za a yi abin da ba a gan shi ba sai ka ci ga mala'ika an yi shi ga aljani an yi shi kuna tare da shi a nan ba ka gane shi don ba ka gan shi ba sai ka ce baya nan akwai abubuwa mahalukat wanda kake tare da su mina shayi shelar amma ba ka ganin su kuma suna tare da kai amma ba ka ganin su to ne kai fi balle hadaran sayidul wujudi Allah ke yi ƙaunu min kauniya ƙubilat da kasancewanta an karɓe ta yani ƙubilatul wujud yani alwujudu min ha samamme minha daga ciki fiha minha daga gare ta fiha a cikinta walaha da ita fayya mojudatun samanniya ne la mu'allalatu shay'in babu wani illa na wani abu fawjudaha minha samunta daga gare ta la illatan lahu babu illa gare shi illar zatul muqaddasa sai zati al-muqaddasa tsarkakekkiya qawlu minha wa fiha daga cikinta minha daga gare ta wa fiha kuma a cikinta ai wa kana wujudaha mustamiddan min al-haqi samuwanta a wannan halin mustamiddan tana samun madadi ne min alhaqi daga wajen ubangiji subhanahu wataala faqat babu gurin da wannan hadaran boyayya hadara ce muhammadiyya ce amma kuma ahmadiyya ce eh halara ce boyayya la shay'a wara'aha ba wani abu bayanta fainar zawatul wujudi domin duk wani zati na kasance ko da zati na kasance ce ko da atom ne zati ne kuma na kasance ne ko kulla mu'allalin wujuda kowane ya samu illa da samunta bishayin da wani abu turadu lahu wanda ake nufi illa haƙiƙatul muhammadiyya daga haƙiƙatul muhammadiyya take atom atom daga haƙiƙatul muhammadiyya ke mutariku ne a sakinu an gani mutariku a sakinu ko mai motsi ko tsaye fa ina mahiya muradatun lizatiha wannan muradatun muradi ne li zatiha ga zatin haqiqatul muhammadiyya li shay'in yuradu biha saboda abin da yake bukatun zai aiki da su wannan shine hadisin halaktuka min ajali wa halaktu kulli shay min ajalika komi mun yi shi ne komi dan kai aka yi ya rasulullahi komi don kai aka yi ya rasulallah amma kai na Allah ne ƙaunu walaha kaga minha wa fiha walaha kuma to laha ɗin yani ƙubilatul wujudu laha dukkan samammu an fuskantar da su ne laha zuwa gare ta aile zatiha lali shayin wara zalika babu wani abu wara zalika fa innal wujuda domin kaunu kulluhu dukkansa manudan biha an ke kaunu kaunu ta ke ta kewaye haqiqatul muhammadiyya ne walaysa hiya manudatu bi shay'in ita kuma ba ba ta da wani kewaya da wani izla wasiɗatun bai na hawa bai na zatul muƙaddasa domin babu wani wasiɗa tsakanin manzan Allah da Allah babu wasiɗa Allah ne ke kawo wani abu kaga wannan kujerar yana daga cikin wanda izala take shan wahala su suna ganin a jibrilu shi ke sanar da manzala to jibrilu kuma sanar da manzala mujazan ne ba haƙiƙa ba ne domin abdullahi haƙiƙi wa rasulullahi amma manzala jibrilu shi kansa abdulli muhammadin ne abdulli muhammadin ne don yadda za ka gane abdulli muhammadin ne saboda manzala sallallahu alaihi wasallama shine shine shine haƙiƙan wayin kana lirrahmani waladun fa ana awwal abidin ni ne farkon mai ibada tun ni ne farkon mai ibada ni ne farkon abdu kenan tunda ni ne farkon abdu ko wato kowa ya koya ne daga gare ni saboda haka shi ɗalibinka abdullaka in sha a taƙawar sha taraƙawar sha a taƙa duk wani abu a duniya to annabi muhammadu ne ya koya masa to su hijabinsu ya karfafa suna ganin annabi almajirin manzala ne jibrilu almajirin manzala almajirin jibrilu ne ainihin suke gani kun ba haka ba ne mujazi ne ba haƙiƙa ba ne lawa sidatun bainahu bain zatil muqaddasa babu wata wasiɗa tsakanin manzon Allah da hadara muqaddasa in suka ce to ya aka yi hakan ya faru sai mu ce su dawo makaranta sai mu gaya musu ga yadda abin yake ga yadda abin yake kama warada fil labari kama yadda ya zo cikin labari ya kullahu subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce halaktu kulle shay min ajalika kulle shay komi mun halice shi ne dan kai ya rasulullahi ka gani wa halaktuka anta min ajali kai kuma mun halice ka ne dan ni rabbul izzati fadalla hazal habaru sai wannan labarin ya maka nuni annal wujuda kullahu dukkan samuwa la yuradu li zatihi ba ba wanda yake komawa wajen rabbul izzati yana komawa wajen haqiqatul muhammadiyya ne inna ma hulika li ajal haqiqatul muhammadiyya an halice shi dan haqiqatul muhammadiyya wani dabba ne jaki doki alfadari ya ce bayi da hannu annabi bayi da hannu a kansa wani dabbanci ne ya kai haka kuma mutum da yake gadaran cewa ya san Allah ne wai tauhidi ne babu abin inna ma hulika da ajiyar hakikatul muhammadiyya an halicci kowa ne don hakikan muhammadiyya shine muhammad rasulullahi wai lamtakun manudatu bishayin babu wanda manuda wanda take manuda bishe to khalaqu li ajali wanda aka halitta dan shi sai dan manzala laysa la ta'alqu illa zatul muqaddasa shi kuma manzala babu babu abin da ya rataye da shi illa zatul muqaddasa shine zatul muqaddasa min haisu ma hiya ta gurin da haka take wai la haza akan wannan isharu fi salatil bakriya ake ishara kan salatul bakriya allati hiya min imla'i sallallahu alaihi wasallam wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wa salatul bakriya imla'i bi qawli fiha da ya magana fiha ciki abduka min haisu anta bawanka ne ta gurin da kake kai kama anta kamar yadda kake kai kuwa abduka shi bawanka ne min haiska fata asma'ika wasu fatika ta hanyar da ka fata asma'ika dukkan sunayenka wasu fatika da sifofinka din nashi ne ma'ana haza annahu ya abdullah wahdahu yana bauta Allah shi kadai min eko yana bauta min haisu wujudul murlaq saboda shine wujudul mutlaq dan shi aka yi komi wujudul mutlaq kenan wayya zatu sirfa shine zati tsantsa asaziju wanda yake cinkudi yake hade min haisu Allah tu'allila lahu fi shay'in ta gurin da babu wani abin da za a yi masa illa a samar da shi ta illa ta wani abu folau baqiya fi hazal mahalli da ya wanzu cikin wannan mahalli sallallahu alaihi wasallam la kana gaibun min al-guyubi zati zai zamo gaibi ne min guyubi zati daga gaibobi na zati wanda baya bayyana la yasihu an yunatil wujud al ma'allal bihi ba zai inganta a ce an kewaye samuwa da shi ba ya zama mu'allali li'anna al wujuda domin samuwa bi asrihi da aini sifatul ilahiyya samuwarsa li'anna al wujuda bi asrihi samunsa samuwarsa bi asirhi ainihin sifatul ilahiyya shine asalin sifa na ilahiyya wal asma'ul karima sune kuma sunaye alkarima masu girma waye fi nafsiha a cikin kanta turma ila darbin min al tana ana jefa ta ne zuwa ga bugun misali na mugayara wato kishi likauniha ainul wujudi dan ita ce ainul wujudi aw wujudun qa'imun biha ko kuma samuwa tana tsayawa da shi wa zatu zati laysa min hazal minwali baya cikin wannan minwali lianna domin ita zati baru damsi wala amai kogi ne na makancewa kogi ne na shafewa bi haisallah Allah tuqallu fiha ta gurin da hankalinka ba za ka riski lilgairi wal gairiyati ko ka riski duniya ko ka riski lahira ba an shafe shi bi waje min al wujuhi ta kowane fuska baka isa ka riski wani abu a gurin ba zaka ga hadar damsu baharul damsi wal amani wala ma kana al muradu lokacin da manufin ya kasance minhu sallallahu alaihi wasallam da ya kasance al kamalul ali shine kamala madaukaki allazi bihi yastamiddu minhu wujuda wanda ta wajen annabi Muhammad ake samun duk wani duk wani madadi wa yakunu sababan ya zamo shine sababi fi wujudul wujudi saboda samuwan samuwa a daru rutubatul ukhra sai aka bashi wata martaba ta daban wahi qiyamu bihu wa sifati sai manzalla sai zamo yana tsayawa da haƙƙi na siffa wal asma'i da sunaye ittisafan wajen siffantuwa biha da ita wata haƙuƙan ya zama mai tabbata biha da ita wa bihaza da wannan tsayuwan haƙƙin siffatu wal asma'u istamada min wujud da shine Allah ke madadi wa dukkan kaunu hayatan wajen rayuwar dan adam wa kiyaman wajen tsayuwar dan adam wa wujudan wajen samuwar dan adam fa haza wannan qiyamu sallallahu alaihi wasallama shine tsayuwar manzala bi ibadatillahi shine ibadan Allah wajen tsayuwar manzala da ibadan Allah bi sifati yana tsayawa ne da tsayuwa da ibadarsa cikin siffansa wasma'i sunayensa fakana a wannan lokacin manzala ya zamo abdan lillahi ya zamo abdullahi saboda wannan tsayawa cikin asma'u sifati kenan kasan in an gayawa dan izala aka ce ai manzala sallallahu alaihi wasallama sifofin Allah nashi ne sifofin manzala asma'u manzala nashi ne zai cika ana neman hada annabi da Allah zai ma ƙaryen tauhidi kuma ba abin da ka isa babu wanda ya isa ya raba Allah da annabi saboda amma kuma ka dawo da shi saboda shi jahilci yana da burgewa yana da burgewa saboda mutum yana iskanci yadda ya ga dama saboda sunan abun jahala amma ka yarda ƙura'ani sifan Allah ne watakila akwai mai musu ƙura'ani sifan Allah ne in mutum ya yarda ƙura'ani sifan Allah ne to mazala ya ɗauki sifan ƙura'ani domin shi ne ƙura'anin yaya kuma zai yarda da wannan in bai yarda ba sai a karyata shi da maganar sai da tuna aisha kana hulukuhu to tun da kana hulukuhu to ai hulukuhu hulukun lahi ne za a yi cirewa kuma in ka ce za ka cire to ya za ka yi da ta halak biya halakin layi ya rasu ka yi ɗabi'u yarin na Allah haka Allah ce masa ta halak biya halakin layi ka ɗabi'antu da ɗabi'a na kuma ya ɗabi'antu da ɗabi'arsa saboda haka aka ce mai yuri diwan yaran alƙur'ana ya mishi alar ɗari fa da ya zuri lal mustafa idan kana son ka ga ƙur'ani na tafiya da ƙafansa to ka kalli annabi muhammad sifa ya fito asma sun fito to waye kuma ina na ƙur'ani yake kenan madu da bihi maza Allah kewaye to amma in ka bi ka ɗauki ɓangare ɗaya sai ku ta tsalle da ɗan izala ya ce maka ina yana ganin cewa ya fahimci ƙurani kuma da saura ko da ka fahimta a wafan ƙokun da zi ilimin alimu duk samanka duk yadda ka kai da iliminka akwai wanda suke sama da kai wanda suka gane suka kai madakata suka tsaya annai muhammadu ba shi da wasiɗa tsakaninsa da rabbul izzati ba shi da wasiɗa tsakaninsa da rabbul izzati allah ya sa ɗan izala ya fahimta eh allah ya sa ɗan izala ya fahimta annai muhammadu ba shi da wasiɗa tsakaninsa da rabbul izzati hadaran ubangiji gaba ɗaya komi yana ba wa sai na rasulullahi walaulahu ba don halittar ba don manzala ba ma halak al'alama al'alama gaba ɗaya da ba ta kasance ba fakana abdullahi bin hasis zatil mutalaka ya zamo bawon Allah ne min haisu a zatil mutalaka daga zati mutlaka wai haisu Allah illatan wala gairiyatan ta gurin da babu wata illa wala gairi wala gairiyatan babu illa babu duniya babu lahira wa kana abdan lahu Allah ya zamo annabi ya zamo abdan ne na Allah min haisu jam'i sifati wal asma'i ka gani ta gurin da ya tare asifatu والأسماء فبهذا تنني حمل سر الخلافة عن الله من ذا الله يدوكي سر الخلافة عن الله في جميع مملكة الإلهية تقول أن دو الله شيني الله تو أن محمد شيني النبي دو قول أن الله شيني الله تو أن محمد شيني حليفا الله قول يا ساكي هديوه kamalan abu yadda mutum zai gane hamlin sirrin hilafati ya daud ina jalnaka sai ce na filardi Allah ce ina ja'iluka filardi filardi ya ce annabi adam da annabi dauda da duk wanda suka zama halifin Allah fil ardi ne a ƙasa ne amma shi sai na rasulullahi kana halifatan fil alami ne halifatan fil alami ne ba halifatullahi fil ardi ba ne a halifatullahi ne fil alam alam kuwa kullu ma shi wallahi duk abin da ba Allah ba sunan shi alam to Allah man kana lahu rabbahu fa sayyidina rasulullahi muhammadu ko sayyiduhu ko nabihu ko halifatuhu wanda ya isa a gani min gaira shi zuzi babu shazi a ciki babu abin da aka ware a ce akwai wani kuda wanda ake ganin annabi ba shi da hannu a kansa ko akwai sauro wanda annabi ba yi da hannu a kansa wanda annabi bai san cinsa ba bai san shansa ba akwai shi saboda hadifatullahi ne fil ardi was samai fil alam kullaha saboda haka ba hankali ba hankali wajen shiga hadaran annabi Muhammad hankali yana da ma'auni yana da mizani yana da iyaka hankali yana da iyaka amma annabi Muhammad bai da iyaka saboda haka duk awon hankalinka ai akwai wanda ya fi ka to shi kuma ba yayuwa ka san mutum sai in ka fi shi ka san mutum to kafi shi ne to akwai wanda ya kai annabi Muhammadu wanda ya san shi illa rabbuhu illa rabbuhu wannan shi ne to za mu sake a shiga wani karatun daban ƙauluhu wata sha'asha'at as-suru ta sha'asha'a sha'asha'a الصور البارزة البارزة من قبل الوجود شاشات الصور suran nan da ya haskaka ya yi gabas ya yi yamma ya yi kudu ya yi arewa ya yi sama ya yi ƙasa shasha kenan bin ƙibal lojudi gabaki ɗaya kuma kowa shi ke nema ashe mun ce ya rasulullahi ka ba mu ba mai kafirci ba saboda huwa da ƙasimu shi ne mai raba shi ko mai rabo in ka kira sunan shi ka ce ni ma gani ba kai laifi ba ni ma gani ba kai laifi ba haka ne allahu huwa al-modi Allah shi ne mai bayarwa, war rasulu huwal ƙasimu, manzalla shi ne mai rabawa. Mai rabawa kuwa yin ka zuka na rabo ka ci gani, ai ba laifi cikin mai rabo ya roƙi a bashi. To, ilam annahu lamma ƙama sallallahu Alaihi Wasallama lokacin da manzalla ya tsaya bi kamalin rutubatai ne da kamala na martabobi guda biyu fil ubudi ya ce wal ubudatu tsakanin ubudiya da ubudiya da ubudiya da abdiya bi kamalin rutubataini daraja biyu fil ubudiyatu ta wajen ubudiya wal ubudatu istamadda minhu alwujudu daga nan ne alwujudu halittu gaba daya istamadda minhu hayatuhu ta nan ne suke samun rayuwarsu wujuduhu ta nan ne suke samun samuwarsu wa qiyamu ta nan ne suke samun tsayuwarsu fa bi zalika al-inbisadi ta wannan matsayi wannan shimfiɗan sirrin wujudi alaihi shine sirrin samuwa a gare shi wal hayatu shine sirrin rayuwa wa hawa wal aini tashasha da da hasken nan wanda ke haskaka na ganewa li'anna tashasha shay'un bi quwwati zuhurati li quwwati nuri domin hasken nan wanda ke haskawa bi quwwati zuhuri da karfin bayyana sa li quwwati nuri saboda karfin haske ne fa hazal ma'ana wannan shine ma'ana tashashati suru sura ta ta tafi ta haskaka hiya zawatul wujudi shine zatin kowane wujudu zaratan-zaratan gani da kake gani na mazalla ne wata shashaha shi kuma buɗon laisa daf'atun wahida ba daf'a wahida ba ne bal an amrin lazi ara da minha daga alamarin da ubangiji yake nufi ne fi ta'aqubin zamani cikin ƙarshen zamani wal makani da guri wal asbabi da dalilai wal ibafati da ibafa kansa wannan shine tashi a sha suratul bari za ta bi kiban lujud ila rasulullahi kaulu da ya ce bi kiban lujudi can tashi a sha suratul bari za ta kenan bi kiban lujudi yani ina ma zaharat ta bayyana ne hata tabbadat har sai ta ƙara bayyana lizuhurin ayyani ido ya gani ba da an kanat fi gaib adabi bayan da yana cikin gaibu na rashi amma yanzu ya zamo gaibin ya zamo zuhuri ba da ba da adabi kaulu fadinsa wa qaddartu laha sai na sanya mata ma'ana ai qaddartu litilka surati mun kadarta wannan sura al-makhluqa wanda aka halicce ta min nuril kamili daga hasken nan na hasken nan cikakke laha ya zamo nata lale sha'i gairaha ba na wani bane ganin da take eh ganin da take ba wani bane a daga ganin manzo Allah ne kaulu da fanta kaga can baya da ce min fiha minha wa fiha wala وفيها أي من كونها ظرفا ظرفني لجميع الوجود قدك سامني فهي في هذا الميدان أولا فجر هي عين الوجود بأسره shine samuwa gaba da waya lahu shi kuma yana nan ne kaljasdi kam ainul wannan gurin ainul wujudi samu mutum gaba daya min kaunihi zarfan lijamil wujudi zarafi ne dukkan saman ne fayi fiyar maidana a wannan fagen sai zamo hiya ainul wujudi bi asrihi samuwan kawai waya lahu kal jasadi shine zamo kal jasadi kamar jiki fal wujudu kullahu samuwa dukansa laha nata ne bi manzilatil jawari a matsayin gabai almultasikatun biljasadi wanda ya rataya ya joni da jiki wa haza sirru wannan sirri layi ku shafu ba a buɗe shi wa layi urafu gairin layi tala ba wanda ya san shi sai Allah kaulu fadinsa wa minha yani atanasulu wal imtidadu wannan ya haifi wannan tanasuli kenan wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito warkar kaddamna mun fada an fada mana annaha abul awwali ashe wannan jikin wanda ya fito na wannan mira na wannan midani na wannan ainul wujudi to wannan ne aka samu tanasuli wannan tanasulin daga nan ya dinga ya tafi shine zamo abul awwali alazila wal wujudu kullahu wanda dukkan samuwa ya fito daga wajensa ne in an ga dama adamu adamu al'ajasadi adamu al'ajasadi adamun jiki sai a cewa kuma adamu al'arwahu sai a ce adamu ruhi saboda jiki da ruhi ruhi ya riga jiki ruhi ba yinsa aka yi ba a a ruhu min amr rabbi ne ko a ruhu min amr rabbi ne amma jasadu min amr rabbi ne daga horon daga aiki amma an yi shi ne saboda haka jasadu ya zo tukunna an yi ruhu an ajiye shi kafin jasudu ruhu kuma shi ne jikin shi ne jikin saboda daga zarar jiki ba ruhi sunan shi mutuwa adamu ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatiha atadali barrifa mimma fihi husranun in haba ila ruhin واستكمل فضائلها وأنت بروي لا بالجسد إنسان بروي kake zama insan labil jasadi ba da gangan jiki ba yawa to kaga allazi lahul wujudu kulluhu bi manzilatil awladi kaga 'ya'yan gaba ɗaya shine tanasulin da ake samu duk 'ya'ya ne duk ruhin annabi muhammadu eh in jiki ne kuma duk ruhin jikin siffan annabi muhammadu annabi adamu ne yawa kaulu mai mai siluha abin da ya faɗa mai mai siluha abin da yake kama da ita a rana biya suratul adamiya ka gani a rana biya suratul adamiya dan adam fa'inna ba ta masilu ya yi kama ne da suratu sharifa saboda suran manzala a hakan ma suran annabi aka ɗauka aka yi shi da shi saboda kansa min jaye ne kafaɗansa ha ƙarami ne cikinsa min jaye ne ƙafansa dalle kaga wannan tamasalan shi kansa ya koma ne ya shiga cikin hakikatul muhammadiyya in ka tashi wajen ibada in ka tsaya to in ka tsaya a tsaye alifun ne kana ya ruku haun ne kana yin sujudi mimun ne da dalun zai baka ahmadu zai baka kuma ahmadu zai baka kowane abu akwai yadda abin yake domin kana miƙuwa za ka ga dalla ahmadu za ka gan shi haƙarami ya shiga ya yi ruku mimunin ya ɗaure dallin kuma ya yi haka duk daga siffan ahmadu ne ƙauluhu sallallahu alaihi salama mimma yi daji ƙwal'arƙa masoriha wanda yake dacewa yana muɗabaka da raƙamin soriha suranta ko tafsirin limayi masila ka gani ko? ko tafsirin tafsiri ne limayi masila da abin da yake kama wani muɗabi ƙatu inda lamar yin shi kuma dacewa wajen masu nudiki hiya shine almumasalatu bi kulli wajhi shine mumasala ta kowane fuska bi kulli wajhi ko bi kulli itibarin wani muwafaqati ta kowane itibari kuma kowane dacewa hiya almumasalatu bayna shay'aini mumasala a cikin abu guda biyu ne fi babu wujuhin cikin wani fuska nuna babin manna wani fuska wakanin suratul adamiyya suran annabi adamu almudabakatul li surati sharifa yana kama da suran sunan manzalla ko bai mudabaka ne li surati sharifa sallallahu alaihi wasallam bi kulli wajhi ta kowane fuska bakai suka cire Muhammadu daga Muhammadu ba eh ka cire dizaini din ka share kanka zai yi ba zai yi ba to ka kara bi kulle waje bi kulle itibari haka ya kamata na mu tsaya nan insha Allah mu gane annabi Allah ganin da manzala mu yi wata salati don gane manzala baya yiwa mutum haka kawai ya dinga fahimtar annin mamadu baya yiwa ba zai yi ba ko miskalar zarati na'am
Ahmadiyya ɗarika ce ko kuma wata firka ce.
eh akwai ahmadiyya firqa eh ahmad gulam kenan eh akwai kuma dariqa ahmadiyya eh eh Allah ka taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تمل ولا زل ولا أبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد يعني ما في الإمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة